إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na juma'a da saniya hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na ƙarshe muna cikin surta ƙaf mun tsaya aya cikin aya ta mun tsaya aya ta uku sha Allah za mu tashi aya ta hudu ta surta ƙaf kahin nan akwai dan fadakarwa kuma da tambayoyi fadakarwa ta farko a jiya daidai muna lokacin abin sallar gawa ta malam Allah ya kashe gawa ta mushi wani cikin yan uwa ya zo iya neman sanin wai malam kamar ilimin malam karatun da malam yayi yan uwa Allah subhanahu ta'ala iya ba da sakamako da matsayi sakamakon aiki kullum na muka bayani ilimi ba gaya ba ce wasila ce mai gaya manufarka abinda kake guri to shi ilimi ba shi bane ba shi wasila ce hanya ce mai kai ka cimma burinka aiki shine jigo ba ilimin bane jigo wanda kullum muna wa jama'a bayani ko matasa babu laihi duk wata shahada a duniya ko furfusara abinda sama da zama akwai shahada ka nemi shahada amma kai zamanto gurinka wannan shahada ce gurinka kana neman hanya ce ta samun kyakkyawan ilimi kowa addinin Allah hidima kuma san dai zamanin da ke kawo a yanzu a kuma sun harare ma kuma su wuraren wanda he da wannan shahada za ka yi wannan aikin ka yi zaman tugurin ka kurin wannan shahada da abin za ka samu na duniya hadisi shahararre ba sai na gama kuma yi wa ɗalibai na cewa duk wanda ya nemi ilimi mimma fito gabi wajen Allah da abin da ake nema don neman yarda Allah ilimin addini kenan kuma ya yi shi don arda mina duniya wani abu na duniya ya gama abin da duniya annabi ce limajid alfar janna ba aljanna ba ko kamshin ba ka samu duk wanda ya nemi ilimi na lahira don wani abu na duniya ko kamshin aljanna bai samu kenan ya zama ta gurin ka ilimin kana son hidima ne ga addinin Allah kuma Allah subhanahu wa ya ba sahabbai daraja da aiki imanin su kari da aiki kurin ba abu zaka ya ce inda zaka dauko sahabbai ka ce maratan ƙur'ani gaba ɗaya suka ilga ta da yatsa da yatsa ya ilga su wane wane da ƙididdigagu ne hafisan ƙur'ani na sahabbai ilimin kaɗan amma aiki da ba abin suka ma duniya suka buɗe duniya da ɗan ilimin nasu wani sura wani sura wani ayoyi haka suke kenan abin ba ilimin ba ne ba kuma cewa Allah wani ilimin da ba aiki da shi Allah wani shi wata ruwaya cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi wani bayani kamar da ziyar bin labid ke cewa sai manzo Allah yayi bayani ya kare yace zaka inda awan zahab ilm wannan abin zai wakana lokacin gushewar ilimi rushin ilimi sai ziyad yace sai ziyada ya ce ya rasulallah kaifa yurfa'ul ilm wa nahnu naqra'u alquran wa nuqri'u abna'ana wa yuqri'u abna'una abna'ahum ila yawm alqiyamah قال سكرتك امك زياد ان كنت لاراك من افق من افق رجل بالمدينه أليس أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ولا يأمن بما فيهما بشيء أما أبن ذاك الروال زيادة النبي يا مسلم بياني هيك وانا أبن زي وكان لوقت دوكي إلمي سيد سيد زيادة يا رسول الله تايا زادوكي إلمي muna karanta Qur'ani muna karantar da iyamu alqur'ani iyamu su karanta mu iyansu qur'ani har takin kiyama sai ta doke ilimi annabi ce ziyad da ina tsammanin ina kana daga cikin masu hankali masu ilimi hankali a madina shi abin haka bane yau kai a ganin karatun qur'ani ne karatun karatun ne yace ba a gaban ku ba ga yahudawa saru ba sa karanta at-taura da injil amma ba sa aiki me ka musu matsala rashin aiki da abin da yake cikin su kenan ilimi ba aiki kan babu shi ne shirme ne haka Allah subhanahu wataala in wa yau yau ana dauke maka rai duk wani suna sheikh excellence doctor professor alhaj duk wani suna da ka mutu an kare ba duk wani suna da kana mutuwa an doke shi duk wani da'awa sunan duniya ko ne ne kana mutuwa sai ko ɗaya yawa kurin kurci gawa kawai mutum kuri kenan duk wani suna babu shi to me fa'ida wani abu daban ba aiki ba da haka malam abu ne sananne muna shaida Allah iya shaida ba magana ba aiki ya ma addinin Allah aiki ya taimaka wa addinin Allah aiki ya taimaka ma da awa sunna tabbas ko abin da muke wata Allah saka mai da aikin shi da alkhairi kurakure Allah gafarta mishi wannan shine abin da zamu ƙara faɗi kuma ta mai addu'a da gafarta mishi ina nin kenan malam dautso da yamma wallah sai bayani ko nasiha a takaice game da yan kamun iska shaidanu yan kalakatu yan wa kakare ne maganar su me ne maganar magana shaidani ne kakai wasa da shi iya yaudarar wasu bayan Allah masu rauni sauke malamai suna tabbata malamai suna tabbata wanda suke ayyana sun ba ruwanku a aka ce mugu danko ne ina yawa da ya dauko na abu kina a tausayawa masu rauni miyagu ne suna yanzu da mutane yan wasati da ya gabata na gaya muku idan magabata ba yau ba aka san mahimmancin ba sunna mahimmanci ko ba addinin Allah kare addinin Allah da Qur'ani suna gaba daya ba yau ba ka fara na ga muku sati da gabata dai hanyar da magabata ke bi ka yi maka wannan ruwaya hadisi ya inganta aiki ne jina ilimi ne ba karami ba amma wanda ya rana ce maka dole abin shirme ne ya sa ka daji kuran baka da bandogara in zama ku misali a yau daga cikin misali ku gano mutum ya san ka a samun shubha magabata in suka ce maka wannan abin ya tabbata ba karamin aiki ba yau ba aka fara sun jima kayan ma a san waye suka san binciken magana tabbacin idan an ce annabi ya ce haka ne kun kara tabe sai an yi iyakar bincike misali zan baku misali kulawa da sunna abdullahi bin jabir ya sami labarin wata ruwaya ga abdullahi bin unesi ne ina gani iya so ya sami tabbacin magana hanyar da ta zo ya ji kat iya madina ji labarin wannan takanas bai da raƙumi ya nema ya sayi raƙumi shi abdullahi bin unes iya sham ya sayi raƙumi don zuwa samun wannan hadisi guda kuma shi masa abin ne shi masa abin ne amma wannan ya san haji guda samu tabbaci abin nan haka yake daga Abdullahi bin Anas yace ya sayar wannan ruwaya na Imam Bukhari cikin Adabul Mufrad ya kata kuma ta tabbata da dama cikin malamai sun ga ta faɗa ruwaya yace na sayar kun takanas na tahi Musa Sham ba man da masa daban ce na akwai ruwaya Sham ya tahi ta takaice tahiyar wata guda shi ne wanda ya kawo Masar ba wannan ya kawo tahiyar tahiyar wata guda takanas iya zuwa ya sallama aka ce akwai a cewa a cewa mai gidan akwai abdullahi bin jabir a kofa akwai ɗaya cikin sahabbai kenan iya jiran gaɓo abdullahi bin jabir ya gane ce abdullahi ce bin jabir na jabir bin abdullahi ce na'am ya hutu ya rungume shi suka yi gaisuwa aka gaisuwa an jima shi ta yi wata guda yi suka gaisa ya ce abin da ya kawo ni na samu wani labarin wata ruwaya a wajen ka kaza kaza gane ruwaye wannan cikin ilmin fulani ibn fara ka ruwaye yace wannan abin ya kani shin haka annabi yayi ka gaya mun ya annabi kan wannan magana ya karanta mai labarin ruwaye guda hadisi guda ya kare kaf ya ce masha Allah alhamdulillah kuma sai wata rana kullun sai laudi sai madina ta yi wata biyu kan hadisi guda yan wa cikin wanda san karatu na san mai shi uba bin hajjaji iya daga cikin masu bin ruwaya bin magana sanadi ba wasa kan shi ita kai naka samu wahudi bin daddalin hadisi shi ba wata ranar iya gida ya hoto sai ya ji ina ga abul haris wannan ne abul haris ne sai ya ji abul haris alwarraq sai ya ji akai wata wata ruwaya wanda shi ya san matsayin ruwaya ne ta ba shi wahala ruwaya da ya hutu sai mashi alamai ya bada zukunan ya cire shi da biyar biya ya cire shi da biyar suna ta da abdullahi bin idris cikin malaman tabiya ne ya ce amma baka kyauta ba kame kaushin hali me zai kamare shi ya ce ma kwaci ne ya sa abin da ke hudu ba ka kan ganta hadisi ka kan hadisin banza wani hadisin banza ka ganta ruwaya banza ka kan tata shi na cire shi da biyar shi kwanci har iya kuka babban na ma iya kuka an ci mutunci ya ce me ya masala ya ta ga mashi yadda abin yawa kana ya ce wannan ruwaya shi shuba ya ji daga abu sa'aq sabi'i abu sa'aq wani ya ce na ji wannan wajen abu sa'aq ya ce shi abdullahi bin aqa ya bashi labari da kwakwamta bin amir ya ce na tambayi abu da wani abu sa'aq ya cikin mudallisai wani kusa mai tadlisi kasa a shuba mai yake gudu mai tadlisi yanzu misali dan malin ba a ya karya amma hanya ce ta ɓoye dogon misali yanzu mutum uku sabon labari zuwa ga wani sai ya ɗauke ɗaya don a zaman to an karanta ruwa ta kowa mutane kaɗan ne zai misali a nan zan ba da wata ruwaya sai wani cikin almajiri ya zawa nan an san ya zuwa makaranta ta sauran nan bayyana akai sai ya zo misali abdurrahim ko wani jamilu ya bashi labarin amala ya ce kaza kaza kaza kawo ta ruwaya to ka'ida kamata yi in zai ce duk da almajiri na ne kuma ya ce magana ta in yanzu in ya ce na ce akwai bai gadama tun an san almajiri na ne to matsalai ba shi ba ni ba na jawar bai na aka karatun he wani ya ba shi labari cikin almajirai sai ya ce an ilyas daga ilyas ba haka ba ba ba daga ilyas labarin a wajen ko an ce daga ilyas ko ba kaja ce gaskiya daga wajen ne amma kamata yi ya ce haddasa ni ilyas in ilyas ne wadi mutum mai ɓoye irin mutane to in ya ce haddasa an ce an wani daga wani eh amma haka wannan ji kai inda ba ta ji yayi to an san matsalar shi iya boye wasu bai ambatan su sai tsallaka zuwa ga sama wannan shine matsala ta, ta Abu Ishaq shi ya san kuma san abun iya ga matsala ce haka bai dace ba dan iya cewa yace iya ce in yi zina kaji wa cha wallahi gonda yi zina da tadlis cha wallahi gonda yi zina ce gonda in sha wutsarin jakki da yi tadlis da haramu ne ko amma wai hadarin dan kawo matsala kan labarin da annabi cika za ba wasa abu shuba yace dan tambaye Abu Ishaq wannan labarin yace nace mishi wannan labarin ta Abdullahi bin Ata Abdullahi bin Ata kaji ya hudi Ata Abdullahi bin Ata yace a a sai yace misa ka bincike ni yace ka ga mun shi ya ga maka da kai shi ko ko irin hadar da garin ka samu sai Abu Ishaq ya hushi ya hushi sai naga cikin magabatan suka tare da shi sai ya ce ma shoba kaga wani abun abu saka ya hushi kada maka ka kore shi kai na samu ya ce ai tun da ya ta abdullahi bin atsa ya baka labari abdullahi bin atsa iya makka ka dai makka ma zan daga ina ne daga basara cikin iraq wani ta tayi a wurin zurin ita ka tayi man ka tayi basara ke man ka tambaye shi tun shi hana ka ya ga tambaye shi ga na samu labarin bai ni hajji ce ya sayi shiri ya je aikin hajji don wannan ruwaya ya ji labarin a tabbatar na da wannan labarin shi ko ba ya ji daga gudu bin abir ko kashi ma na ji mishi ya ce shi tun daga basara ya zo ta hin makka bai ne aikin haji ya je aikin haji sai nemi shi abdullahi bin atsa suka gamu da shi aikin haji ya ce mishi hadisul wudu da sa hadisul wudu da sun labari ya ce ka yi shi daga gudu bin amir ka ji labari ko ba da kanshi baka labari ya ce a a'a to baka labari ya ce akwai sa'ad bin ibrahim sa'ad bin ibrahim shi kuma mutum madina ya yi madina shi ba aikin haji ne mai ina magana imam malik suka mana imam malik suka imam malik ce malik sa'ad ya zo maka ya ce a iya gida iya madina haka ta ya sabuwa ko ya sake shiri bayan ƙari aikin haji ya tafi madina ya gaba gaba ya tafi madina ya samu sa'ad ibn ibrahim kaisa ko abin da kake kullum hadisul wudu ya so daga na samu shi yace da kace koba da kan shi ga maka yace a akwai ba shi ga mana ba ziyad bin haram shi kuma bin haram a can basara ya bar shi a can basara yake yace a yanzu ya koma basara iya zuwa basara wannan zalibin haram yace hadisul wudu ya ce ka zo fici-fici haka da kaya cikin kura ka je ka yi wanka mai ce a ka gaya mani ya ce bana gama kani kuma ka je ka yi wanka ka shirya daga zuwa shi duk da duk ta yadda ya ko da zuwa ya gaya mashi hadisin gaban da ka shi karshe dai ya ce to wannan rabu hadisin kai ka shi da kanka shi ma ya ce a daga sharibin haushin har da kai shi abu raihana har kai ka zuwa ya annabci ne shi sanin gaba daya in wannan mai son ganta muku wayin da magabata suka ba abin muhimmanci neman gaskiya da suka wannan wannan akan mas'ala guda ce ta dalili kuran wani suna da yawa masa kayan su ce maka wannan wata inganta sun yi aiki ne jina ta ku a ce maka wannan ruwa ya isnadi ya tabbata abun yan wa wallahi mutumin da san ana aikin wannan a ce maka ma ka shugaba mu ce maka ba sunna ko kaza ko shirme ne babu gaskiya ka san mutumin kurun dan duniya ne batacci ne kuran kuma da ka zai wallahi misali zaman misali guda na karshe na Imam Bukhari ya tsala mana bar wani malami malamin hadisi wanda hadisi a wajen shi malamin hadisi ne kuma hadisin a wajen shi takannan sai tashi hawo dabba ya tahi wajen wannan malamin dan dauko wannan ruwaya ya je garin ya tafi aka mutamce ga wajen malamin ga inda ga gidan shi ya je sabka iske malam a gidan ake inda ake aje doki ya je tsaya ya jira malam ya kare abin dokin shi ya kallon malam sai malam ya yi ya kama doki ya ji kamuwa sai ɗauko wata ƙwarya kamar da abinci sai ci gwada ma doki doki da ya gani ƙware sai ya zo raf ya kama shi sai da ya ƙare ba doki sai aka imam bukari bai ce mai ƙala ba sai ya dawo ya sirdi suka ce to gashi nan ya ƙare kamashin ruwan man ya ce a a mutumin da ya yi dore doki ni ma iya yi dore ni bana karɓar ruwa shi in wa magata maga aiki suka yi da Allah aiki suka yi ta kaka shuwai mai sai magana su sunan su sukan sunna wallahi batacce ne batar wallahi batacce ne wallahi ta kai ka baro ka wallahi karanci labarin karanci aiki magabata zaka tada abun aiki aka gaskiya magana Allah ya shirye da mu gurin sai mai tambaya ta farko yake cewa ya samu tahiyya a juma'a to samun tahiyya a juma'a aka sallama ya zai akwai ruwa ta abdullahi bin masaud iya tabbacin da cewa duk wanda ya samu ƙasa da raka'a guda a cikin sallah ta juma'a kurin kai tsaye sallah ta koma ba ka sabon niyya ko sabon kabara sallah kun kai ta koma ta koma azhar kurin duka sallah raka'a hudu kurin akwai ruwaya ko labari kai irin su eh wannan irin su irin su wannan abin hazam irin su wannan wannan wannan ina ga cikin imam sanani a takaice da akwai malamai wanda suka ga a ra'ayinsu suna ga ita ma sallah ce kai biyu kurin amma yan wa idan ra'ayi zo ga irin wani malamai yan baya gaskiyar magana hujja tafsirin sahabi fikin sahabi ta yi ta wani magabata su an ma ce ba sai ana iya hudu ta wani ra'ayi yan baya ne irin su ibn hasan sauransu su suke cewa ita ma kai biyu kurin amma nan fa wannan tafsiri na ko fuka ce fikin ce ta sahabi abdullahi ibn mas'ud wanda babu sahabin da sa amshi da haka kurin zaka yi raka hudu kama azhar kurin shine gaskiyar magana imam shukani ne da abin hasan haka su suke cewa sai magana ta fasarar mafarki shin wai tabbas ne dan wa fasarar mafarki ba mu kan tabbas amma an samu cikin malaman su ibnu cikin malaman tabi'ai irin su ibnu sirin suna yi amma me ya magana ne duka lalume ne babu kan ba mai ce ma ga wani zai fasarar mafarki tabbas haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye mun ka ruwa daban hatta imam dokar ya ka ruwa wani ya mulki abuka siddiq yazo ya ce rasulullah kamar me fatara ita ce kamar abuka tashi yin bayani dalla dalla karkaf annabi ce mishi asabata ba'dan waqtata ba'dan ka samu ne baka samu ne ba abubakar ne wa annabi zai dogon bayani ba da haka cewa ko da ayi fasara ba wani malami a duniya a yau yawa don mulki alaka da abu ne na gaib gaskiya magana ban zai imam fasara mai ce maka wai kaza katini kat ana katari wasu fasara zo daidai amma babu kat da haka hanya mahi sauki annabi ya karantar da al'umma cewa wanda ya mulki na mugun abu ya ce daga ya halka kan ma gaya kowa da ya ta'awuzi ya towa su uku ɓangaren shi na hukum ya ce komar bai samu shi na illa kun da ka tashi kurum a uzu billahi min shaitan tu a uzu billahi min shaitan rajim ka towa su uku ɓangaren ka na hukum annabi ya ce amma bai ka gani ba cuta da shi ka huta kurum an kai mulkin alkhairi ga masoyinka amma wani gaje wani mafasara hada littafin mulki duk wani wallahi kama kama ne babu ka kama ka bakan ka fala kurum sai bin dan tsubbu sallah don lokacin da ana ana rubuta tambayar wani yake cewa a ko uzuri in babu wani heshiwa sun ana rubuta tambayar wani yake wani yake wani yake kawo uzuri ina ku gane kullum ci mai fikir waƙe kullum ana magana ka rika lissahin wayi maka magana kuma a ina kai ake maka wani magana masalar an ka ce dan tsubbu yan akwai bambancin bin dan bid'a sallah shi ne su malaman suke kawo masalar darura ko saɓani bin ɗan bid'a sallah shi ne yake saɓani amma idan ka ce ɗan tsubu ana mai ɗan tsubu ana mai ɗan tsubu ɗan tsubu ana malam boka boka daban malam boka yake shi malam boka to kenan an san ku malam boka zai maganin raba mace da miji ya jayo wannan ko ya gama wannan ko ya raba wannan ko ya ma wannan kurciya ya mai san ya mai ya san mai sarka ya san mai zartasiya ya san wace ce yanzu suke dukan sunan aljannu suna aiki na tsubbul sunan addini to kaga shi wannan baka sa shi layin wancan mai sabani bin dan bid'a sallah shi wannan mushriki ne kahuri ne kahurci ne ba na ba na kwalokwalo kahurci ne kahurci ne a wani magani mana kurciya a birni a nan allon karhe allon azurwa duk wannan kahurci ne sai su ce asiri ko mai asiri a sihir sihiri ne a sihiri ne sai ta asiri sihiri ne sihiri ko kahurci ne haka Allah ce ba wa ma kafaru suleiman walakin shaɗin kafaru almunan sayar wa Allah ce ba Allah ya kai annabi annabi sun bi kahurta ba shedanin malamai suka kahurce suka kanta da shi sihiri sihiri kahurci ne da haka nan asiri kibugo kawo dabara shashatau kahurci ne sihiri ne ba wani kwalon-kwalo ya ta kanka kai ta kanka kakai ka baruka wallahi da haka nan idan muna magana sallah kenan baiwa ka san wannan ɗan zubi ne tabbas ka bi sallah tunda ba musulmi bane ba inda ɗan zubi ne amma in bid'a ce wannan bid'a akwai sabani ayi ko ka ayi wannan Allah shaidan mu sai maganar bin masabuki ashawa yawa kenan mutum ne ya zo ya sami liman an bar shi wani bangaren sallah to yanzu he liman ya samu suje da sawi kabili ko ba'adiya zai yan wadun wanda ya zo ya sami liman an kare sallah ya zo bai na aka fara to duk abin da ya sami liman ko da bai na aka yi kabila ce ba a dace da shi za a yi mataka samu ko da aka guda ce kenan ka zo ka sami limamin kin ga in ba a dace zai yi ba a duka nan sujada biyu da ake yi bayan sallama to a irin wannan wuri in ka zo dole in liman ya ce assalamu alaikum kai mai sauran sallah tashi za ka yi ka ci ko sauran raka'o'inka in ka kare ka sallama ya kai sujada ba'adin salam shi ke nan ta kare amma idan kabili ce sujada biyu da liman ke kayan sallama a nan tun da ba ka rabuwa da liman sai ya yi sallama to kenan dole ka bi shi a yi kabili da kai kuma in ka kare sallaka ba ka wata sabuwa waccan ta isar da kai haske ce kenan a jinkirtar da kabili a gabatar da ba'adi wanda shine fikin wannan magana Allah ya shaida mu Allah ramma aya ta hudu kaf ma ka dan ta kira ka sabar kira ka saba mene a jinkirtar da ba'adi a gabatar da kabili
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد نعم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ yanwa a sati da ya gabata bayanin harkon wannan sura suratu qaf ya gabata cewa dai irin daga cikin surori irin sad irin nun irin alif lam mim kuran harafi ne wanda ake bude farkon sura da shi ba wani irin abin da ya shahara ba a jan mutane akwai dutsen kabu da yake duniya duk ba haka bane bayan Allah ya rantsuwa da alkur'ani mai girma kuma Allah ce mutane suna mamakin mai galgadi ya zo daga cikinsu kahure ke cewa wani ai abin mamaki ne Allah ya aiko da mutum cikin abin da ya kai ka kahurce ma Allah suna mamaki ya za a yi idan mun mutu mun zama ƙasa a ce mu dawo suka ce zalika raja'un ba'id wannan magana komawa abu nake ɗan busin bai yiwuwa kurin shine nan muka tsaya da ci gaba Allah ce kada alimna ma tanqusul ardu minhu Allah ke tabbatarwa cewa ai su a ganin su mutum mutum ne ya lalace ƙasa ta cinye tsokar ta ci ɗin ya riddigi ya koma ƙasa ya ɓace shi kenan an ƙare Allah ce a kada alimina matan suna da mun san abin da ƙasa ta ci daga cikin jikin nasu Allah ya san kowa inda yake ba ka ɓace ma Allah in ka ɓace ma in ka ɓace ma wasu masu gani amma Allah ya san duk inda kake kuma ya ce wa inda na kitabun hafiz Allah ce muna da akwai littayi wanda yake kiyaye komai a cikin rubuce ba abin da yake fita daga cikin ilimin Allah kuma sati ya gabata da cewa wannan abu ne masu imani tuni sun yi imani sun maka wuya babu shakka kan tashin kiyama wasu kan wannan abu rushin suna ga kwallo aiki da kwallo su karamar kwallo su suka buga suka abin kun bayewa suka kafirce ma Allah kuma sun taye ga Allah sun taye wuta don sun mutu suna kahurai ba dama a komo a gyara yanzu daga baya wasu daga cikin 'ya'yansu jikokinsu abin su suke yankari suna ga baiwa su wannan suna ga tabbaci a ilimance sun ga abin yana yiwa ba abin da bai yiwa don ka zama ƙasa kana nan kuma ana iya samun ka ana iya mai doka a yanda kake wani yawa aƙida ce a yau ta masu ilimi na kimiyya ba jahilansa ba sun tabbatar babu wani mamaki ana iya yi haka kenan kaga kullum mutum ya hasa bujuro tunkarar ayar ƙur'ani ko suna tabbatata da hankalin shi abinda kurin ake nema sami'na wa ta'ana in na gane fa ni'ima ban gano ba kan yi mu'arada dan ilimi na bai kai ba a waje na bai wa in ce ƙarya ce wannan matsala ce da yawa abu da yawa halakar da al'ummomi yan farko sun tahi kuma daga baya abu suke inkarin aka gano abu ne a aikace su kuma da masu komo su gyara to kai ma ko a yanzu da abin da ya bujiro maka na qur'ani ya tabbatar da abin wannan sunna ta tabbatar ka gane ba gane ba ka ji kai da in na gane ba sha masha Allah alhamdulillah mun gano ba ba dole na gano ba ba dole na ba na gano dole ba ni waye da ma kai mai rauni eh tambar hanji da kasa ba na bane da maka kai maka ana ba maki aka abin to Allah ya ce mun san abin da kasa ta rage daga cikin jikinsu kuma wa inda na kitabun hafiz mana littayi wanda komi ya kiyaye komi a cikin shi ya Allah ci gaba بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض
yace bal kadzabu bil haqq lama ja'a wannan mutane abin da yake haka ba magana inkarin kiyama ko batewa bane Allah ce ko matsalar su kazzabu bil haqqi lama ja'ahum sun ƙaryatar da gaskiya daga zawwata ba tsayawa a yi tunani su lura da abin da ake su bayani kurin ana kawowa da makaman halbiya sun tura cikin ƙarya ce mana mu ɗan matsala ce ta ɗan adam idan aka maka bayani maimakon kullum ka tsaya ka lura ka ji me aka ce ka bi ka gida alhalin da Allah baka amma an ka da maka ana ka maka da maka shi da kun ka ture da yawa shi kai mulko bar su ƙaryatar da gaskiya daga zawwata ba tsayawa a yi lissa a diba abu ta sun ƙaryatar da gaskiya daga zawwata ita fahim fi amarin marij suna cikin al'amari na ce nan mai kama kame ai wannan ya lalace innakum la fi qawlin mukhtalif yufaq anu man ufik talaqa rasul kuna cikin magana kamar yau ku ce kaza yau su ce matsahi ne yau su ce mahaukaci ne yau su ce kaza ne shi ko an san bayan da za a yi a gama biyu bai yi wa matsahi bai yi wa mahaukaci tsayi dan tsayi kaya na masu wayo masu dabara bayan za a mahaukaci ya tsayi bisa gamuwa haka nan ba su gamuwa tsahi da hauka ba su gamuwa kinan kullum magana iri iri ce kuna magana kinan ba babu alƙibla guda sai kuna cikin al'amari wanda ke garwaye iri iri Allah ce gaba
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج in wa'anan Allah subhanahu wata'ala ayya magana ɗan adam yakan iya ya inkara abu aka iya ga abin da bai yiwa ne Allah ta ka musu ka san girman Allah mai wannan ikon zai kasa wancan abin Allah ka ji suna inkarin mutuwa a tada bayan mutuwa suna ga aiki da abin da bai yiwa ta Allah ka ji hankalin su an ce kullum na tsarin Qur'ani Allah ta hanyar tauhidur rububiyya yake jan bayi zuwa ga tauhidul uluhiyya ta sanin mai kaza mai iko kaza mai girma kaza mai kaza kaza to ka sai mai wannan abin kenan me kuma an ce ma ya kaza kenan sanin girman Allah sai sa kenan ka yarda da abin da aka ce yayi ba wani mamaki take ce afalam yanzuru ila samaa fawqahum shi mutane ba sa tsayawa su diba sama ga tana a saman su kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ka diba kudin ginin halittar sama kudin dan yawa akwai jan hankali ga dan adam ka tsaya ka diba ayoyin sama hikimar Allah cikin halittar sama inda kawata sama turmamu iri in wai yau muna ga turmamu muna abin ya burge mu in wai wannan wani bangare unguwa guda ce muke ganin ta turmamu in wa masu ilimi sun tabbatar da cewa sanar subhana akwai unguwa unguwa ta galaxy cincinan turmamu kowane galakasi guda duniya ce ta turmamu miliyarka sun yi yawan wanda muka yawan yawan mutane a yau ana ga duniya miliyar takwas ce ko zuwa tara ce takwas zuwa tara a yau ko duniya gaba daya duka takwas zuwa tara miliyar tara ko miliyar tara ko to ɗan uwa idan ana magana muna ji dole yawan namu gaba daya to turmamu wanda ɗan adam ya gano cincir ba ba ba a bane na hasashe ba nan na bige bige a tabbas ga sanin za a gwada na'ura duniya turmamu kaza an ce a galaxy guda akwai sama da san miliyar san miliyar da ita miliyar ɗari ba miliyan ba ba dubu ɗari ba miliyar miliyar ɗari a unguwa ɗaya unguwa wani unguwa ɗaya ce ta turmamu ba duka unguwa wata wata ta ta ta ta ta unguwa ɗaya akwai irin su da yawa a salon subhana wannan unguwa ɗaya ce kun turmamu santan da miliyan miliyar ɗari kan mutum ya je kai mu kaza mu kaza mu kaza kaza mu kaza dan adam kasan kun dan adam shirme ne aka ce idan dan adam ya ji da kai wallahi kai bisan kanshi ba to wannan ba ana magana ba wai wa duniyar mu a turmamu ake magana miliyar ɗari miliyar ɗari turmamuwa ɗaya idan ya magana turmamuwa yan wa ba a magana duniyan ka ba magana ma ranar mu ba a magana ranar mu in ana magana turmamuwa na ce rana karamar turmamuwa ce mahi kananta turmamuwa ta yi limin ranar musu dubu karamar ce karamar ce rana ba ta kai ita ma karama ce mu kuma ɗan unguwarta ne mu ana magana magana dan wai ana magana wani duniyan wai kenan ba ta kai ban magana ma duniyan ma ba ta kai ba a yi magana ta ma balle ku balle ni eh kana ji mu kaza mu kaza nu nu la shaida mu an ce mutum wallahi mutum rishin sanin kanshi sake ma Allah rigima kuran eh wallahi rishin sanin kanshi ne to wani wannan magana wai unguwa ce daya wadda ƙwanwa a yau duk ci gaban ilimin ɗan adam har yau sun yarda bai cikin ma wani program program ma babu na dan adam ya cocin turmamuwa kaza babu program ha ba ma program ke balle ake an zaman zai babu program abin da kuma ake ta kurin program a yi wata na'ura da je mars daga jupiter daga can na'urar he ta hango musu he mu gano abin da ke cikin wannan duniya ta turmamu mu gano wata unguwa ba a je ba da mu ha, ba a je ba ba program na ga muku misali nake muku misali turmamuwa kasan abin nan baiwa turmama mai kusa da duniyarmu mai kusa da duniyarmu shekara haske hudu kataran shekara hudu ta haske kan shiga sun shekara haske dan uwa haske alisai iya vitas iya gudun a segon daya zai ci kilo dubu ɗari gudun haske turasa milki a segon da ke turasa mil kilometer kilo dubu ɗari uku na yamma kilo dubu ce ya kawo tun da asaba kana ya hamu garba to wannan ba dubu ɗaya ba kuma ba segon ɗaya haske iyacin gudun kilo dubu ɗari uku yanzu ka zo ka yi minti ɗaya dubu no zai baka ka ƙari dubu minti ɗaya ka zo ka yi lissafin awa guda nawa za ka samu ka ƙare ka yi bintakatarar kwana ɗaya nawa zai baka miliyarka na kilomitar ka ƙare ka yi bayan wata uku ya ka yi na shekara kuma ba ɗaya ba shekara hudu wannan shi ne turmamuwa mai kusa da duniyar mu kataran shekara hudu ta haske amma haka mutum shi na kullum wanda ilimi ko nuna bako ne ilimin imani ne wala ilimin kimiyya iya ƙara mutum imani ka san kenan ɗan adam bai kamata bai yi jayayya bai kamata bai yi rigima da magana Allah rika neman tun karo hankalin shi akan abin da sha Allah ce baka da komi baka da matsayin komi da suna ce abin suka ce masu bincike suka ce din binciken da muke a duniya yau o ba bai wata duniya ta kwakwalwa ba duniyar da muke cikin ta aka ce duk ilimin da ake cikin a fari a ce a yau ba mu ɗauki ba ɗaya cikin dubu har yau jahili ake duniya har yau cikin jahilci muke a inda muke rayuwa jahilci muke na yau duniya ƴan karama ƴan karama wannan muna cikin jahilci haka mutum iya bujuro mu Allah da kaza iya bujuro mu Allah da wani ƙwarmar ƙwallo ka Allah shaida mu Allah ya ce afalam yanzuru ila samai faqam mutane ba za su diba sama ga tana a saman su kaifa banaina su diba yanda muka gina wannan sama wa zayyanaha muka kawata sama wa malaha min furuj kuma sama ba ta da wani tsaga ko keta ta tsage babu gini tsarare ita kuma wadda kuke kai والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب التي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إتكم قصة مددناها من شو مداتا أنوا المنز الأرض بساطة يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا يقول لكم فراشا لكم بساطة الله سنة مقصة شو مدا يقول لكم لكم أتلام النسبية wannan haka malamai suka gano cewa ƙasa da aka ce shimhuda wai ba cewa ba haka take kaman tabarma kashin tabarma ko a a a gare ku ne mu ne take matsayin shuhuda a gare mu dan saka sheka da gudu inda ka ga dama ka je ka dawo ba inda zaka fada wani wuri ka fada rami ka zaka wuce kasa duk inda ka je a kasar ce kuma zaka sheka da gudu wannan mun kore sati da ya gabata magana kasa masu tsammanin a wancan kwashe-kwashe cewa kamar wani wuri ne filace an je dutsen kabiya kewaye ce an kawo da kawo da wata sabon duniya a a ƙasa halitta ce Allah yi kuma a sama muke rayuwa mu kai mu kawo yawanci inda za ka fita daga nan ka yi fuwan ka yi tahiya wata ran za ka dawo da ba wani abu da ya kare ka Allah ne tsara haka wani fesantar kan fesantar wani fesantar wani abubuwa da ke rike jazibiya abin da ke Allah ya yi mu rayu a nan eh wani tsari ga ƙasa wadda kurin a nan muke babu inda muke zuwa tana rike abin da ke samanta wanda a masu ilimin wani abin da ya kuma shiga makam shiga cikin abin da ba kowa zai gano ba a takaice dai ƙasa a sama muke a sama muke rayuwa mu ne take zaman shuguna a garin yanzu misali ka ɗauko misali kiyashi ka ɗauko gora katon gora haka ko tulu zaka ɗauki kiyashi saman tulu ka ce mai ka ce mai tulu haka yake din da hanga kurin tahiya zai din da yaje kurin tahiya zai ko yaje dawo ba ka ce mai ka ce mishi bai ka ce ai tulu haka yake shi ne kun fara da gani haka take ƙasa gare mu to wannan ne tsarin hikimar Allah ce ce shine ya sanya ƙasa wal adam manadana muka shimfida muku ƙasa kuma wa alƙaina fiha ruwa muka jewa nan turaku a duwatsi zaman shine yake ikilibar ƙasa Allah ta anta mai da biku don Allah bayani an yi sa dutsi dan yayi ikilibar ƙasa ba ƙasa daidai ce ka ta karwarawa eh ta daidai da ba ta ikilibar yace kuma wannan bayan wannan wa ambatana fiha min kulli zawjin bahij muka tsoro wa ƙasa aka mata tsari na tsoro da tsoro da dukkan nau'i na abin tsoro abin sha'awa abin gani a birki kuma zauj koma me yace min kulli shay'in khalqan zawjayn koma me Allah ce mun yi shi iri biyu wa min ta'ala min kulli shay'in khalqan zawjayn la'allakum tazakkarun koma me Allah ce muka yi shi aure muna gano kullum Allah mahalicin guda ne wani yawan magana ce ta Qur'ani da shekaru aru aru turmin imani komai Allah biye ka komai yanzu ka binciki duk wani abu za ga mace da namiji ne koma mene ta ka samu mace namiji ne ko a ruwa ko a ruwa in a dabbobi in a ice ne din ice ya tsoro to akwai bangaren mace akwai a ganowa a ilmance bangaren mace bangaren namiji kuma wanda ma bai da agame za ka samu irin kikice da dabino yayin kilili sai sun gamu wancan ya bashi wani daban wanda ma bai a ba mai kililin a cikin yace guda da suna ci a ilimantin da ka ɗauko misali abin laboratoire ka ɗauko hatsi kunan ƙwayar hatsi ko dawa ko wake ana iya buɗewa ka iya gano ɓangaren mace ɓangaren namiji ruwa ruwa wannan da ke sha ruwa wannan mace da miji da ke sha kana magani mace da miji ne ya ke kai samun tambayi masu ilimin kimiyya ya ke aka samun kuran akwai positive akwai negative a cikin shi a cikin ruwa ruwa wanda kisha ko ma me Allah ce mu yi shi biyu wasu ka karanta da kai mahalicin guda ne ko ma me Allah shi biyu yayi ma'aurata yasu ka gano ba gano ba tabbas kuma an gano abu haka yake amma duk wannan Allah ya kawo labaru ne ya wanke kwakwalwar masu ganin baiwa Allah kaza baiwa Allah ta bayan mutuwa tashi dona iya kore masa wani abin da shi ba ta san da girman mai maganawa mai maganar ta da bayan mutuwa ga ai ake jiwa ga abin da ke wani abin da yake ya yi karin ta da kuma mutuwa ya yi karin wani abu ga shi mai wani aikin wa ya yi sama ya kawata ta ya ce kasashen mu data ya tsoro da abin tsoro abin sha'awa lati da ya wuce wani bayan da Allah ya yi ce tabasiratan wa zikira da kula abdin mudib wannan abin da Allah yake ga mu yayi ne tafsira a gani ka gani ka lura an shi hankalin ka diba sama ka diba ƙasa ka diba tsoro duk wannan ayoyi ne alakin hankalinka ka tsaya ka diba ka lura ta ce abin gani ne a lura wa zikira kuma abu ne na wa'aztuwa a tunatar da kai amma da a tana maka ga fa mai aikin ba ga mai magana wa ce wannan abin abin gani a lura ne wa'azi ne da kullu abdin munib ga dukkan bawa mai mai lamarin zuwa ga Allah Allah sa mutum masu koma zuwa ga Allah Allah ci gaba.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد bayan wani Allah ce wa nazzalna mina sama'i ma'an mubaraka tunda wannan aikin Allah ne yace mu ne iya magana ta izza da buwaya Allah ce mu ne muka sabkar daga sama aka sabkar da ma'an mubaraka ruwa mai albarka ‘yan uwa cewa albarka da Allah ya samu ruwa ya safa ambatana bihi jannatin wa habban asir Allah ya sabkar da ruwa daga sama daga wannan ruwa yana gamuwa da irin ƙasa Allah ce muka tsoro muka bubbugo da dukkan nau'i na garake gonakai da tsaba wadda ake girba uwa mun yi bayanin zaujin bahid mun bayanin na aka ce amma na aka ce an bata rabi duk wannan daga ruwan sama abin yau kana in wa idan ka diba yau dan adam ka san Allah ya tsara mu ne rayuwa a wannan duniya yau dan adam ya gano irin wannan kaukab irin wannan duniya irin tamu a san su bana wanda dan adam ya gano ga san wajen tara wanda an gano su tara haka ta ta yi dubun tamu irin jupiter ta yi tamu sau dubu jupiter kaukab ne kamar namu ya limka musu dubu kuma ba ta mamaye wace ba a abin kasa ce haka a sanin su bana tana nan tana yawo inda muke yawo zama haka take har take wuliliyarta tana nan kuma ɗan adam ya ba da labari bane ba hasashe ne da ido an ganta za a ɗauko hotonta a gwada maka duk wannan duniya suna cewa venus ce wadda aka ce ta kusa wadda aka ce ana so a je masa wane ne ana ga akwai da ake tsammanin wai ake tsammanin ko an taba samun ruwa a cikinta har za ana zo ana bugawa ana buga a fare ko an iya samun ruwa yan wani duniyoyi kamar namu amma a duka a cikinsu ba wanda allah ya ma tsari irin wuta mu wannan wata wata daidai da mu wata yi mu saunawa amma daman da allah can bi ba a rayu kun ku hango kanku da aya ce ta Allah ne amma anan da Allah so mu tsama rayu sai ya tsara mu duniya ta mu tsuru ayi ruwa hudu da tsuru eh ayi ruwa tsuru ya huto kuma la tsara mana oxygen wani abin da ake shaka a rayu duk wannan duniya duk da aka je sai kun je da guzanin ku sai kun je da guzanin ku sai kin ta je da butanin oxygen ko ce aka je ta je da butanin wannan na shaka ina iska oxygen babu ita a can dan ba a yi ba dan a rayu a can na aka yi mu dan mu rayu can ku kuje yawon lokaci da kanku ku kuje da abincin kuje da abincin kuje da iska amma nan Allah ya sa nan zamu rayu a fara babu mai tsada ga dan adam irin oxygen inda sai za a yi ba mai rayuwa sai likita ka tambaya kwalba kwalba oxygen ko mutum bai layi a dauko wani dogon wani butulun alo dogon ana sami dogon ana sami a hanci ana sami dogon dogon a hanci ka tambaya ka ji kudin shi eh iya kaya kana mutuwa babu eh oxygen ba wannan oxygen wa shine a cikin da muke taka wai ba muna cikin iska ba in ka shaki iska abin da kike shakowa iska ce gaban gaban ne mai yawan zishirme ne kadan ake samun oxygen kadan ce ake samun oxygen idan ka tacewa ya baka ta a gyare oxygen ita ma wacce ta likita dai ta Allah ce aka dauka aka baka kasha ta Allah ce ba ta kowa bace ba to haka ne uwa wannan aya ce ta Allah Allah ya yi mu da mu na wani to wannan tsarin haka Allah tsara mu da nan yawa wannan kasa ya zubo da ruwa daga sama kun wani ruwan a kasa zai kullu wani a saboda sama dan wani wurin aka ce ruwan kasa wani ba ba shi buga ba ba ha ba da ba amma Allah tsari wani wuri noman rani da ido da irin su isa irin su ma'abar amar su mali sauransu ko wani wuri ruwan sama za a yi in ba shi baiwa a shi ba da mutu Allah ko ina dan ku rayu na a masa ruwan sama nan ruwan ƙasa na a gina a wata ka rami bakin hannun ka ruwa fito ka sha wani wuraren zaka nan cikin Nijar na je wata wani kakara can can arewa mun muna so mu dauki ruwa mu sha ko mu yar walla amma kada bakin bakin nan zaka rami bakin nan walla kun ba wani baka da daga wada hannunka zaka kun kuta kai ga ruwa bullo ka kwasa ka sha nan arewa nan cikin Nijar haka Allah tsara kashi wuri duniya ka tanan kuma mamaki zaka zama misali wanda wanda san wannan dutsen na Bagazam Bagazam dutse ne sama a ce misali da kasa ta kai misali kusan kilo biyu sama yake duk kilomita sama amma abin mamaki ya kai suke ruwa iya gudu koramu a sama a sama ƙoramu suna gudu za ki don rani za ka ga kan kuta horon ruwa orange kan orange sai kan kuta kan diban tiyan ruwan ya hawo sama je iske a can suke rayuwa kuma Allah mai iko ne kanku Allah abin da soke yi wa duk wani ayoyi na Allah ya gwada mana Allah mai iko ne akan komi yace wannan abin Allah ce ya ga muku wannan labari tafsiratan wa zikra a gani a lura da wa'aztuwa li kulli abdin munib ga dukkan ba mai kuma zuwa ga Allah ce wa nazzalna minas samai ma'an muka sabkar da ruwa daga sama ma'an mubaraka ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin muka tsuro daga ciki da wannan ruwan muka tsuro da kayan garake da tsaba wanda ake girba irin su hatsi su alkama su dawa ga sunan dai za a girba a ji abinci kuma tun aikin Allah ne bayan wannan wa والنخل باسقات لها طلع نضيد
bayan tsaba kuma Allah ce wannan khala basiqatin laha tal'un nadid bayan tsaba kuma ga dabino shi ma ga shi kuma tsaba daga tsalka mai kama ka girma ka ci ka girma shi kuma wannan dabino masu tsawon gaske kuma iya da huda ɗaya kan ɗaya za ka idan dabino ya huda zaga abu wanda sa abin dabino da in ya bullo abin ka yi zama diya ka yi akilili za ka san ɗaya kan ɗaya kan ka ajere mai yawa sai ka nono guda akwai mai kilo goma akwai mai kilo kaza nono guda nono guda dabino nono guda dabino wani sai ka yake da kilo sai sun yayi dabino wanda sa abin dabino da wanda sa garkar dabino duk wanda da Allah ne yayi Allah ce wani abin da Allah yayi da wancan tsiro da wancan tsaba da dabino gaba daya yace rizqan lil ibad رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا الله أكبر.
كذلك الخروج
Allah akbar Allah ya ce rizqan lil ibad kuma duk abin da Allah ya jiro ya ce Allah ya rizqan lil ibad su zamanto abinci Allah ya wannan abincin da tsirin da tsaba da dabinin da abin arwa Allah ya dan ya zamanto abinci ne ga bayin shi wannan wata baiwa ce ta Allah ya ba mu dan mu ci mu rayu eh mu ci ga ruwa mu sha ga abinci mu ci ko abinci ma kamar iri iri iri wanda kowanne zaka rayuwa da shi wanda asa kun adam wannan abubuwan su ne abin rayuwa in ba shi babu rayuwa in ba su yau babu wani ɗaya cikin mai ilimin duniya ko ƙasar duniya ci gaba ce amurka ko rasha ko wata ƙasa ta waranki ko ina ne babu wata ɗaya ƙasa a duniya duk mai ilimin duniya babu mai iko mai ilimi da ya kai ya shiga wata laborator da ilimin shi ya hudo muku kun tsaba ɗaya ɗaya haɗi ko dawa ko wake babu babu ɗaya kurin abin a shiga laboratori ne magama magama ta ce dukuver an gano a shagar kaza kaza a shekar za ke kana gama gama ne amma gama kuma hatsa hatsa ido za ka daga ce dukuver a kisa za ka daga ɗaki bincike ko ta ɗaki bincike duniya nake miya ko wanne ma ana gamawa ne a gami Allah zai bada dama Allah ya tsara kaza kaza su gama kaza suke bada shine ɗan ana abin kurin gama ce yake hesa ido yake mai Allah zai yi ba wa ɗaya na shi ana gama iri-iri a gama zai bada ta haka ba mai ba mai ikon ba ku tsaba daya wanda za ku yi rayuwar ta in ba Allah ba na Allah ce rizqan lil ibad Allah ce mun yi wani abin dan abinci ga bayi eh ta ce dan adam kenan ya ci riba ya more da ni'imar Allah kuma ma Allah shigantaka baka abu dai naka na rayuwar ba na Allah ba dai ba da Allah ya rike duniya ya rike hada ku su ji misali shikenan kare ba magana wa minti ɗaya ma kamar labarin akai a wata shi mai kai labarin a BBC ko Jamus a- ya mutu shi ma yau Allah ya ce a rike kurin ya rike kusan kurin a duniya kaf kurin babu ita kurin an kare ba wani kai ba na mai kai labarin ma haka shi ka kare kurin ba a rayuwa ta kare rayuwa kurin wasu shi kadai ba wani mai ruwa mai bada ruwa a sha ya Allah tsabal ba mai tsirar da wani abu za a sha ba ta sha ma ruwan ba kuma daga ruwan guda Allah ka ce ruwan guda tsaba abinci iri iri iri iri iri amma ruwan guda ne su kalmi ma in wahid dun aya ce ta Allah ka gane abin abin wani abu ne daga wani guni Allah ke kamar da na kama kama na kama game eh ruwan ruwan dawa daban na wake daban na shinkafa daban na kurji daban na doya daban a'a ruwan guda ne amma ayi abin da ake so Allah ya- ya haka ce rizqan lil ibad dan abinci ga bayin shi yace kuma da wannan ruwan wa ahyayna bihi ballata maita kasa ta bushe iska tana kadawa komai babu Allah za a yi ruwa yace za mu raya kasa matatta an yi ruwa yau ka je bayan gari kasa da an an girbe an shirye kasa ta kadawa yau ana ruwa komai ka kewaya sai ka- ka daji zan washa da ƙasa ta mutu yanzu Allah raya ta wurin dawa wurin gurji wurin wake wurin girba wurin dona su mutu to Allah yanzu nan wani abin da kake kallo ne duk wannan abin da kake gani da idan ka ne haka tana wakana sai Allah ya ce kadhalikal khuruj da sirri nan nan ji hankali Allah ke mana sai ya ga mana dai kuna gani dai la ƙasa take mutuwa ta bushe ta kuma iska tana kadawa amma ana ruwan sama sai ka ga wani ƙasa ta mutu komai ya rayu in ka je ka ɗauki hoton bara na bana na wata wani ciyawa ita ce dai wurin ciyawa kaza ce ita ce wurin kaza duk abin da ka sani ka je ka ɗauki hoton bana ka koma zaka wannan baka gane hoton bara na bana shine irin abin na bara ne shine bane hoto Allah ya ce kadhalikal khuruj yanda kuke ga ƙasa ta bushe an yi ruwa tsoro ya wuto irin na bara yace kuma haka hutawa take ranar kiyama gare ku yanda aka huddo da tsoro bayan ya lalace ƙasa bushe aka yi ruwa kaga tsuro irin abin da sun ya wuce a wurin kuma watan za a waye gari kun wuto daga cikin ƙasa a yanda kuke shi ne ka zalikar huruj haka hutawa take ta kiyama Allah shi kama da imani Allah ci gaba كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
Allah ce kazzabata qablahum qaumun nuhin wa ashabur ras wa samud anan Allah ji hankali ne ga masu rigima ko kaita da manzannin Allah ko masu wa'azi ba wani abin mamaki bane ko dan kai kayan kai ma ayi an ka an kakannin ka ga wuri an yi dan su Allah ce kahin su ne yanzu kahin su ai akwai al'ummi wanda suka karyatar da manzannin Allah aka kawo mutanen Nuhu aka kawo ashabul rasul mutanen mutanen aka ce nan shu'aib ne mutanen da samudawa ai sun zo kahin su haka wa'adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut وعاد وفرعون وإخوان لوط
kara أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
yace bayan mutanen nuhu bayan ashabul mutanen annabi shu'aib bayan samudawa ai akwai adawa da fir'auna haka ƴan uwan lut masu luwadi wa ashabul aika don mutanen wanda aka aiko ƴan cikin kurmi na ce ashabul aika aika kaman itacen su garwaye mace kurmi kenan na ce su ma irin wa'annan mutane ne da mutanen tuba duka kullum duka wa'annan da aka jero mutanen nuhu mutanen saburas mutanen samudawa adawa mutanen fir'auna duka wannan ashabul aika ce kowanne kazzaba rusul kowanne sun karyatar da manzannin Allah ne kuma yan wa karyatar da manzan Allah daya hukuncin shi a wajen Allah kan kace duk duk ƙarya ce manzan duka kamar kace duka manzannin ƙarya ce gaba daya karyatar da gaba daya ne ce duka wannan sun karyatar da manzannin Allah fa haqa wa'id kuma alƙawalin Allah ya tabbata a kansu Allah ya halakar da adawa ya kai mutanen nuhu ya halakar da ashabul ras ya halakar da samudawa da adawa da duk wanda aka jero Allah ya riga ya gama da su kuma duk wannan labarin wani al'ummin duka an san suwa duk wannan kuna labarin a rubuce kuma ga garuruwan suna nan sai Allah ya ce to afa'ina bil khalqi al-awwal أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد yan wadin nan hukuma baya abinda aka yi baya duka na maganar mamakin tashi bayan mutuwa da suke yi Allah suna mamakin suna ga abin yayi nisa Allah ka musu labarin yanda ya da yan warko kuma ga na karshe kuma lokaci yayi Allah kai mana ta insha Allah sai mu gasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh